هذا رسول الكريم shine tausayi na wannan annabi mai girma ala ashabi ga sahabbansa wa rahmatihi bihim da kuma jin kansa gare su wa hursihi shadid da kuma wato kwadayinsa wanda yake mai tsanani alal bahthi amma fihi amnihim an gane ko dangane da bincike cikin abin da yake akwai amincin su sahabban wa rahatihim da kuma walwalansu duk abin da ya ga za su samu amintuwa da kuma walwala samun nutsuwa to shi annabi yake bincikowa gare su walidhalika ashara alaihim bizahabi ila almalik al'adil saboda haka ne ma ashara alaihim bizahabi ila almalik al'adil shine yayi nuni gare su cewa su tafi gurin wani sarki wanda yake adali ai saboda saboda yana so su samu annashuwa su samu yanayi mai dadi da za su zauna su addinin su yadda ya kamata alladhi la yuzlamu ahadun indahu wanda ba za a wato zalunci wani a gurinsa ba shine ashima ashimatun najashi fa kana al'amru kama qala salawatullahi wa salamuhu alai sai zanto al'amarin ya zanto ya kasance kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam wato kuma ya faɗa din cewa an suka je can za su samu aminci kuma suka je suka samu aminci suna zuwa garin fa uminu fi dinihim sai aka ba su aminci a addininsu wa nazalu wato indahu fi khairi manzil ko wa nuzilu aka saukar da su wa nazalu kuma suka sauka fi khairi manzil a guri wanda yake mafi alkhairin guri kun ji manufa ta biyu darasi na biyu darasi na uku inna wujuda ibn ammi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ja'far lallai samin dan babban annabi alaihi salatu wassalam shine Ja'far ibn Abdul Muttalib a cikin wannan tawagar ai shine dama mai magana ko wasirihi Uthman bin Affan da kuma sirginsa wanda ya auri ƴaƴansa har biyu a cikin wannan tawagar wabnatihi Ruqayya radiyallahu anhum jami'a da yarsa kuma Ruqayya Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su Ruqayya ka duk tana cikin wannan tawagar da aka ce in za ku tuna matan da suka yi tafiya a wannan hijirar ta biyu mata nawa ne maza ba tamanin to tamanin da uku ko kuma ai an ce in kana fihim in kana fihim ammaru ko in kana fihim ammar idan har da ammar a cikinsu ko ka shi ma akwai saɓanin kenan eh in ba haka ba da biyu ne in kuma da babu shi da uku inda shi da uku kaka kun gane me nake nufi to saboda haka a cikin wannan tawagar akwai Ja'far bin Abi Talib a maza akwai Uthman bin Affan a maza sannan akwai Ruqayya binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam a mata fa kana al-amru kama qala alaihi fa uminu fi dinihim wa nazalu indahu oke a oke sai yake cewa fi muqaddimatil muhajirin lahu fi muqaddimatil muhajirin a jagororin wanda suke ‘yan gaba-gaba a cikin almuhajiru ne wanda za su hijirar akwai wayannan mutum ukun da aka lissafo. Hakan kuwa lahudi lalatun, wannan yana nuni ne amikatun akwai wani nuni wanda yake mai nisa shine amika. Akwai nuni wanda yake mai nisan gaske, tushiru ila wanda take nuni akan cewa annal akhbara lallai duk abubuwan da suke da hatsari, abubuwa masu wahalar gaske labudda an yi tajashama halmuƙarrabun babu makawa sai an ɗora waɗanda suke su ne makusanta sai sun ɗanɗani irin abubuwan da wato za a je a ɗanɗana inda ya kana so a gane gaskiya kake in kai doka a makaranta idan ɗanka ya yi laifi fara ta kansa in ƙannanka suka yi fara ta kansu to duk wanda yake a gurin zai gane cewa ba wasa ka zo yi ba kana koyarwa a guri mata kana zuwa mata aure ne sai ta yi laifi to fara ta kanta to duk sauran kuwa zai ce kai daɓi zan to wallahi kam ku shafa wa kanmu ruwa kaninka ne ko wani naka yayi abu fara ta kansa to kowa zai ce to wallahi ba wanda za a daga kafa tunda wani ma ammar to shine ana annabi alaihi salatu wasalam da zai tura su hijira sai ya tura wanda suke yan jikinsa wanda in ma wahala za a sha su ma su je a sha da su dan kawai su dauka cewa kawai su aka tura aka kyale yan lele kuma a gida kun fahimta da kyau to shine annabi ya tura har da ma ƴarsa a ci ya hayyu ya kayyo to duk wani hatsari da za a tinkara ya zanto wanda suke a jikin ka babu makawa sai sun fuskanci wannan shine an yata jashama hal muqarrabun ai ka yale su kawai su wuce rabu da su na'am to sai yake cewa labuda an yata je shama hal muqarrabuna ila alqa'id babu makawa irin wannan abubuwan sai wato wanda suke makuzanta ga jagora sai sun dandane irin wannan abu alqa'id shine komanda ko wanda yake jagora to babu makawa in dai wani abu ya taso irin wannan sai na kusa da kai sun dandane irin wannan wahalhalin an yata je shama wato sun dandane wahalhalu wa ahlihi da kuma iyalan shi kwamandan su ma sai sun ɗanɗana wa ra'imihi da wanda suke ma'abota zumunci nasa la an ya kunu bi man a anil khadar ba wai su kasance bi man a nesa shine bi man a kada su zamto nesa bi man a anil khadar sun yi nesa da hatsarin ya zamto ana tura yan waje su yan cikin gida kuma ana cewa kuma tso kawai a tunkuɗe wasu sai su ɗauka tunkuɗe bai kan turuwa aka yi musu kun fahimta da kyau ko yawa fa inna hadha ba'idun min min manhajin nubuwa domin wannan abin da ake faɗa yayi nesa daga manhajin annabta tsari da syllabus na annabta kawai a dora lokacin da aka ji wata ƙara a Madina sabai kowa yana gudu duk aka gudu sai da aka ji shiru bayan abin ya ɗauke daga baya kawai sai aka ga an fito ana so a zo a ga wani ya faru sai a ga an go annabi alaihi salatu wasalam shi daga gurin ma ya dawo kowa fa ya gudu ya buya a gida amma sai an ka hango shi bayan abubuwa sun lafa kawai sai ka hango shi ya dawo sai yake bayani cewa ga abin da ya faru wani dutse ne da aka wurga tuntuni bai fada ba sai yanzu tsawon shekara kaza to kaga babu makawa shugaba ya rika ji a zuciyarsa duk wani abu da zai tinkara al'ummarsa shi zai fara tare musu ba shi za a fara ba wa kariya ba a maka katangu a sa marar shokin sannan a kawo sojoji ba haka ake shugabanci ba kare al'umma ake yi to kaga yadda annabi alaihi salatu wassalam yi sannan kuma wanda suke na jikinka dole ne su dandani duk wani abu da za a dandana ba dai a Najeriya ba amma sai ce mashru'iyyatul khuruj anil watan abin da yake shari'a wato abin da yake na shari'a idan ana so a fita daga gari idan ana so a shiga wato fita daga gari shari'a abin da shari'a ta gindaya akai shine idza kana al-khuruj firaran bid-din ko kuma kace mashru'iyyatul khuruj 'anil watan lalle shari'a ta bada dama a fita daga gari ayi hijira idza kana al-khuruj firaran bid-din amma idan fitar da za a yi ta zamto firaran bid-dini dan gudu ne don mutum ya tsira da addininsa ya halatta ka gari amma dan tsira da addininka wa in lam yakun ila islam ko da garin da zaka koma ba gari ne na musulunci ba ana muka hararo haka a maganar mutanen da suke a makka gashi su musulmi ne amma suka tafi garin da ba a ba musulunci ko to bara mu je ciki fa inna alal habashati kanu nasara domin mutanen habasha a wannan lokacin kiristoci ne ya abudu na almasiha annabi za su ke bautawa duk da cewa wala ya ƙulu na huwa abdullah ba sa cewa shi bawan Allah ne ba su yadda da wannan ba wa za hukumin mustamirun to wannan hukunci ne mai shuɗewa akwai consistency shine mustamir mai ɗorewa hukuncin da zai ɗore a sami wato continuity a ciki ci gaba har kiyama ta tashi mazin kenan har kiyama ta tashi yana nan inda ya samu matsala irin wannan mata galabal munkaru fi baladi an gane ko eh duk lokacin da aka samu ko di di yadda za a yi ko da an samu galabar masu inkari a cikin wannan garin ko kuma duk lokacin da aka samu galabar masu inkari a garin da kake na cewa wasu yadda da abin da kake ba suna zo ma har suna neman rayuwarka to a nan lokacin ya halatta ka yi jira daga inda kake koma gurin da za a kyale ka kai addinin ka ko da ba musulmi bane a gurin shine mata galabal munkaru fi baladin wa udiya ala alhaqi mu'min sannan kuma ya zanto ana cutar da mumini akan gaskiya war albadi la qahira lil haqi sannan mutun ya rika ganin cewa lallai wato ƙarya tana nema ta rinjayi gaskiya shine alqahir rinjayi kenan idan to ƙarya ta rika neman rinjayar gaskiya wanda da an yakuna fi baladin akhar kuma mutun ya zanto a zuciyarsa da kansa ba ta kuramar akai ba yana so ya ga ya tafi wani gari wanda yake na daban kuma ayya baladin kana kowanne gari ne sai ce yukhalli bainahu wa bain dini wanda za a kyale shi tsakaninsa da addininsa ba tare da an taba shi ba wa yuzhiru fihi ibadatu rabbih kuma ya bayyana bautar ubangijinsa ba tare da an wato takura masa ba fa innal khuruj ala hadha alwajhi fita a wannan fuskar kuwa hatmun ala almu'min dole ne shine hatmun dole lakin nan mai tajwidi yana al-akhdhu bi tajwidi hatmun lazimun ko man lam yujawwid al-qur'ana آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل يشيني حتم أبن دي دولي to dole ne ma wa hadhihi hijra wannan ko hijra allati la tanqadi ila yawm al-qiyamah wacce ba za ta bayin cewa ba kiyama ta tashi tana nan al-hijratu kamar da aka cewa al-jihadu al-jihadu madin ila yawm al-qiyamah ita ma hijra al-hijratu madin ila yawm al-qiyamah suna nan har kiyama ta shi mutukar ka samu kanka a persecution ba za ka yi addini ba inda kake to wajibi ne ba ka bar garin koma wani amma duk inda za a baka ka yi addini yanzu kama a Najeriya ba wanda zai ce an tilasta ba zai addini domin za ka yi abinka sai dai in gurin da ba za a bari a yi addinin ba ka je amma a Najeriya yanzu a Kano wa zai takura ma yin addini babu a Sokoto wa zai takura ma Zamfara Jigawa ba mai takura ma to ka har yanzu babu wanda zai tashi a Kano ce zai yi jira saboda ya tsira da addinin su domin babu wanda ya hana ka to shine abin da malai yake faɗa yace Allah ya ce walillahi al-mashriqu wal maghribu mahudan rana da mafada duk na Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta fa samma wajhullah ku fuskanci zatin Allah ku ambaci Allah inna Allah wasi'un alim lalle Allah madaukakin sarki wasi' mai yalwani alimin kuma masani الخامس نذير جواز دخول المسلمين في حماية غير المسلمين هلت شغر واتو مسلمي cikin kariyar wanda ba musulmi ba kun ji wata kalma anan ya halatta musulmi ya je shiga karkashin kariyar wanda ba musulmi ba idza da'at al-hajatu ila zalik mutukar an samu bukatar haka ya halatta musulmi ya je shiga karkashin wanda ba musulmi bai baki kariya mutukar an sami halattin haka o bukatuwar haka kai lakin bi shartin sai dai da sharadin cewa Allah tastalzimu mithlu hadhihi al-himaya kada wannan kariyar ta lazimta idraran bid da'wa cutar da'awa kuma musulunci idraran bi da'watil islamiyya kar wannan kariya ya zanto za ta bayi zuwa ga cutar da da'awar musulunci aw taghyiran li ba'd ahkamid din ko kuma jirkita wani sashi na wasu al'amura na hukunce hukuncen addini aw sukutan ala iktirafi ba'd al muharramat ko kuma yin shiru zai zamto yawa da dama ka rika yin shiru wajen kutsawa cikin wasu wani tashi na abubuwan da Allah ya haramta kana ji kana gani ba za ka iya magana ba me ma yake nufi anan idan akwai wannan dalilan kun ga ba hijira ko da za a baka kariya karkashin wani kafiri mutukar za a samu wayannan matsalolin to ba za ka yi hijira ba domin me kenan kwada kenan an ki timburi an tidila an gane ko mala yace au sukutan ala firafi ba'd al muharramat wa illa in ko ba haka ba lam yajiz ala al muslimi dukhula fiha baya halatta ga musulmi ya shiga cikin wani gari wanda yake ba zai samu watan kariyar ba baya halatta mala yace na shida ijtama sahaba sahabbai sun hadu gaba daya hina ja'ahum rasulun najashi yayin da dan aiken najashi ya zo musu waɗalaba minhum al-hudur ya kuma neman su halarto su zo wa tadarasul mawqif su zo su yi mudarasa a tattauna akan wato matsayinsu da ta shi kansa na jajin wa haka za kana amrul muslimi na shura bainahu kun gane abin da malai yake nufi lokacin da najashi ya turawa su Ja'far ibn Abi Talib su zo an gane ko yace su zo to abin da suke zama suke a tsakanin suka tattauna akan matsaya aje ko kar aje a junansu mala yace wa haka za kana amrul muslimi na shura bainahum to haka al'amarin musulmi yake wa amruhum shura bainahum wa shawurhum fil amri duk lokacin da al'amarin musulmi ya zo ba gano na abu a tattauna domin kowa Allah ya bashi hankali kowa da irin tunaninsa sai a je a samu matsaya guda daya wa kullu amrin yatimmu an tariqi shura mala yace duk wani al'amari ko da yake cika ta hanyar tattaunawa sai ke cewa huwa da a'ila na jahi wato shine mafi kusa mafi zuwa karara da zai nuna cewa lallai za a yi wato za a rabauta a wannan al'amarin li'annahu yadhummu khulasatu uqulu kathira domin ya tattare shine ya zummu ya tattare tataccen hankulan mafiya yawan mutane domin idan aka hada jama'a aka tattauna akan wani abu ai za ku da karshe shawarwari za a ta tattauna a rushe wasu a tada wasu ko to sai zamto an fitar da shawara karfa guda daya to kaga hankulan jama'a aka tara guri daya kowa ya aka samu unanimous consensus da ake faɗa kowa ya yadda akan wannan magana to zai gama matsala wato matsala ce wanda mutum ɗaya a gefe bai sai rusa ta ba domin hankula aka tara da basira iri iri ta fitar da wannan mafitar to shine malai yake cewa wa tabdu mazahiru sumu'u tarbawi sannan kuma al mazahiru sumu'u tarbawi as sumu'u a baya me nace muku al istifa'u wal ulu daukakuwa wato wannan tarbiyyar tasu wata ta baka habakakkiyar tarbiyyar nan tasu za ta bayyana eh habakakkiyar tarbiyyar sahabbai za ta bayyana ne karara a fili kowa ya ganta lam yaktalifu na cewa wato ko kuma ta bayyana ba su saba ba bal ajma'u ala ra'ayin wahidin bari wannan zance sun tattare ne akan ra'ayi ɗaya ma ala shine wa huwa an yu'rid al-islam shine abu jiro da musulunci kama jaa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya zo da shi abin nufi da aka tattauna gaba ɗaya sahabbai sun tafi akan cewa kan mi maɓoye ɓoye duk abin da muka sa annabi ya zo da shi mun je mu gaya na jashi duk da cewa mun san ba kan tsarin musulunci yake ba in mun je mu gaya mar to shine malai yake cewa za mu faɗa kama za a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya zo da shi wato ka'inan fi zalika ma huwa ka'in abin da ya kasance yana yi da kuma abin da ya tabbata zai ci gaba da yi abin da ya yi da da wanda yake yi yanzu duk mu faɗa wa azamu ala ardil islami bi'izza suka sanya niyyar cewa za su bujiro da wato yadda musulunci yake bi izzatin tare da jin izza suna jin buwaya a tare da su ba tare da kakkanci ba ba sa ji shi'urun na kasubin nafs ba sa jin cewa ai su makaskanta ne a'a suna bayani ne da izza wa in kana fi zalika halakum ko da a hakan za a iya halakar da su suka ce ba za su boye komai ba darasi na bakwai ma ne ce kana mawqifu ja'far matsayar Ja'far ibn Abi Talib kuwa sai yake cewa wa ikwanihi da ƴan uwansa misalan wani misali ne tadbiqiyan wanda aka dabbaka shi li qauli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dangane da fadan annabi alaihi salatu wasallam da yake cewa manil ta mata ridallah duk wanda ya nemi wannan hadisin na na Aisha ne ina gaba akwai shi a cikin in za ku iya tuna mun biya a kitabu tauhid wanda ya nemi yarda Allah bi haɗin nasi ta hanyar wato fushin mutane Allah yana son abu mutane ba sa son wani abu sai zanto an rabu biyu ga Allah yana son kaza kuma mutane ba sa so kawai sai ka kaje kai abin da Allah yake so ko da mutanen za su jawo shi shine manilta masa rizalla bi sakadin nas wanda ya nemi yarda Allah ta hanyar saba wa mutane mutane ba sa son wani abu Allah yana so kai na Allah sai yake cewa kafahu Allahu mu'natun nas duk wasu dabaru da kai ko mu na mutane Allah zai isar ma eh duk wani abu da suke takama da shi Allah zai isar ma shi ba za su iya cutar da kai ba kuma dole za su zo su yarda da abin da kake wa man yutama taridan nasi bi sakadillah wanda ku ne mu yardan mutane ta hanyar saba wa Allah akwai wanda za ga Allah baya san kaza amma mutane suna so sai yayi dan ya kyautata wa mutane kuma ya saba wa Allah to wanda ya nemi irin wannan kuwa wa kalahu Allah ila nas Allah zai kyale shi da mutanen ba inda za shi kuwa da karshe sai ya faɗi ko da ya ga yayi succeeding a lokacin to istidraji aka yi mu aka yi mar وذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم to istidraji za a amma ba wai dan abin da yake daidai bane fa haula'i sahaba wayannan sahabban ku da kuke gani radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda qadilta masuridallahi azza wa jalla yarda Allah suka nema kawai ba ta mutane ba inda ta mutane ce ai kun ga za su su kwantar da kai a gaban Jabir sai gaba ɗaya yanzu mun zo duk abin da kake mun yarda da shi to kadinta masu ridan lahi azza wa jalla ala ridan nasara da sun nemi yardan nasara akan ta Allah kiristoci eh fakanatin natija sai ya zamto annatija shine sakamako sakamakon da aka samu ko shine an sakhara Allah lahum malikal habasha da suka nemi yarda Allah sai Allah ya hore musu sarkin habashan ma ko ba haka bane da suka nemi yarda Allah sai Allah ya yi sarrafa ko na abu kake nema ka je kai ta gaya wa Allah sai ya sa wani ya baka wanda in ka je ka tambaye shi kai da shi ta je wallahi ba zai bayar ba amma in ka je ta gurin Allah sai ya tankoro shi kana gida ya sallama da kai ya baka Allah to shine an sakhara Allahu lahum malikal habasha sai Allah ya hore musu sarkin habasha wa na daqa bil haqi sai zo ya rika magana ta gaskiya wasana karamatihim asan sa'ad sa'ad shine karewa ai wa hafaza ko wa hafiza karamatin ya kare musu girman su da darajar su wa ammanahum ala dinihim wa hayatihim sannan ya ba su aminci a bisa addinin su da kuma rayuwar su mali yace wa min durusi hijratil na takwas wa min durusi hadhihi hijra yana daga hijirar wannan wato darasan wannan hijirar ko da aka yi shine annal jahala bi ba'd ahkamil islam lalle waɗanda suka jahilci wani tashi ba duka ba wani tashi na hukunta hukuntan musulunci dan wasu sun jahilci wannan idan kana li dhurufin qahira amma idan ya zanto saboda wasu al'amura ne da aka rinjaye ka akai ya zanto baka zo ka san su ba kana neman ilimi sai zanto kai wani au au jahilci baka sani ba ko kuma wani matsala ta sa ka fada cikin abin baka san shi ba sai ce fa innahu la yadur hakan baya cutarwa abin nufi a nan za ku ga wanda yake zuwa makaranta laifin da zai yi idan suka yi laifin iri ɗaya da wanda baya zuwa za a iya kama wanda baya zuwa da laifin kuma wanda yake zuwa Allah ya kyale shi domin shi wancan yayi ne akan rashin sani kuma yana neman ilimi wannan ku akan tsantsar jahilci yayi kuma ba shi da alaka da ilimi suna da bambanci malamai suna bambancewa me neman ilimin da ya kuskuren abin da ilimin abin bai zo masa ba Allah baya kama shi bara matsalar ta ƙara fitowa ku ji ta ƙarara. Ƙala Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa huwa yuqarriru al-'udhra bil jahl. Ibn Taymiyyah Allah ya ƙara masa yadda yana tabbatar da uzuri a bisa jahilci ga wanda yake neman ilimi amma ko wanda wani abu ya ɓuyan masa. Yake cewa walamma zida fi salatil hadri a cikin fatawa ta sayi wannan magana. Yace yayin da aka ƙara daga sallar wato alhaduru sallar gida ai da asali sallar gidan ma biyu ake raka'a biyu hina hajar sallallahu alaihi wasallam ila almadina domin sallar matafi raka'a biyu ta magidanci kuma me hudu to yayin da aka kara akan biyun nan da ake yi ta mazaunin gida to sai yake cewa annabi alaihi salatu wasallam yayi hijira zuwa madina kana man kana ba'idan anhu misla man kana man kana bi makka sai zamto wanda ya man kana ba'idan anhu wanda yake nesa da annabi kuwa mislu man kana bi makka kamar wanda suke a makka sai zamto wa bi ardil habasha da wanda suke a kasar habasha yusalluna rak'atai duk da an ƙara sallata ko raka'a hudu amma su ban sani ba sai suka yi ta raka'a biyu ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم da lokaci ya same su cewa za a zo a yi sallar yanzu an gane ko an wato sallar ta zama hudu to sai yake cewa annabi alaihi salatu wasalam bai umarce su ba bi adati salana cewa su sake sallolin da suke a baya sallolin gaba ɗaya na baya bai umarce su ba da cewa su sake kun ji wani dalili kenan sannan walan babu da shahru ramadan yayin da aka wajabta azumin ramadana fi sanati thaniya min al-hijra a shekara ta biyu daga hijira ko ai a shekara ta biyu aka wajabta ramadana bayan hijira walam yablughu al-khabaru ila man kana bi ardil habasha wanda ke zaune a kasar habasha su ma a nan lokacin ba samu labari ba min al-muslimina daga cikin musulmai hatta fata zalika shahr har watan ya wuce har watan ya wuce wanzan an wajauta ramadana ba zan sani ba to ba rediyo ba facebook ba wani social media da ka sani duk babu lam ya amurhum bi i'adati siyam annabi bai ce sai sun sake azumin ba sai sun raba to yasa ake faɗa ita fatawa waqi'atu ainin ne in ma za a bada fatawa ana iya kallon yanayin mutum zar akwai wanda yanzu in ya zo ya daina sallah kana da shekaru yana zuwa yanzu ya ce a kana maka lawa baya sallah ya ji wa'azi yanzu wataƙila har ya kuka sai ka ce shekara nawa baka sallah ya ce sha bakwai to wallahi sai ka biya to baka iya fatawa ba domin ƙara wurga shi daji za ka yi kawai kalli ai wallahi duk sai ka biya ba a haka yi za ku ga fatawa kamar yadda na faɗa muku last two weeks baya malamin fatawa daban malamin wa'azi daban in kuka kalli malaman Saudiya da yake sun samu ci gaba ana ba wa musulunci kulawa a haka ake zaka ga akwai malaman da sun hada biyu su fatawa su wa'azi wannan Allah ya ba su amma akwai waɗanda za ga wa'azi kawai suke ba sa fatawa domin fatawa wani abu ne da sai Allah ya baka gogewa da shi za ga suna da littattafan iri-iri suke hudda'awa suke wannan malamin ya rubuta wannan ma ya rubuta wai yadda ma ake da'awar sannan fatawa ma eh yadda ake fatawa shi ma an rubuta littattafai da dama a kai to shine malai yake gaya mana anan kun ga annabi bai ce to duk sai kun sake ba don ba sani ba wa qala al-hafiz az-zahabi imam az-zahabi Allah ya kara masa rahama yake cewa fala ya'tabu ahadun illa ba'da al-ilmi wa ba'da al-qiyam al-hujja fala ya'tabu ahadu babu wani daya da zai zama ya yi zunubi akan haka ko wani bai yi zunubi ba illa ba da ilimi sai bayan ka samu ilimin abu ba a kama ka da laifi sai ka san abu mutukar hukuncin ne bai zo ba gaba daya ba wanda ya san shi ko kuma neman ilimi kake baka zo kan gabar ba to ba za a kama ka amma ba wannan shi baya da taminin cewa wai karkai tambaya akan kuma abin da baka sani ba baya nuna haka to shine malai yace wa qad kana sadatu sahaba hakika manya-manyan malaman sahabbai sun kasance shugabanni kai su ne sadat jam'i ne na sayyid wanda suke a habasha yanzu lulwajibu wacce harimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato wajibi da kuma haramci yana saukawa annabi alaihi salatu wasallam a nan lokacin fala ya bulugo su kuma baya isa zuwa gare su kamar irin su jafar din su sayyidina usman shi ma yana ciki akwai abubuwan da sun sassauka a wajen a lokacin da suka yi hijira su ba sani ba illa ba da ashurin sai bayan wasu watanni da dama fa fi tilkal umur suna cikin wannan yanayin kuma ma'azuruna bil jahl an musu uzuri cewa wannan jahilcin da basu na rashin sanin su uzuri ne a gare su hatta yablughumun nasu har sai nasu ya same su wannan kaga shine abinda wato yake a kai to sai malam ya ce malam ya ci gaba da gaya mana cewa ga as'ila lil muraja'a bima za arada al waqi'a aradul waqi'a bainan najashi wal muslimi da me suka yi nufin wato tattaunawa tsakanin wato najashi da musulmai hal najahat hadhihi al muhawala kokarin nan nasu sun yi nasara ko basi ba hal aslaman najashi najashi ya musulunta in ya musulunta wa ma za fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam hina ukhbira bi wafatihi wani labari wanda mai annabi ya aikata lokacin da aka ba shi labarin cewa ashima ya rasu annajashi malati udkur shay'an min fawaidi hadhihi alhijra ka ambaci wani abu daga cikin fa'idodin wannan hijira um abin da yasa zan tsaya anan shine yanzu da kuka je dakta mai littafin yayi min waya wani abu na gani a wani babin sa can da nake da dan tashwish akai na cewa sauran littattafan da na duba ni ba haka na gani ba to shine yace in bari ya duba dab da mun tawo da Ismaila Isaac to yanzu muna karatu ya kirawo sai yace mun ya bani reference cewa littafi kaza da kaza da kaza da kaza yace bai bada marja'i ba Allah kai mu sati mai zuwa za mu faɗi gaba za ku ji ta kuma za ku ga mu ma ba haka muka saba da ita ba amma ya bada references wanda Allah ya dannaje yau in ban gaje zan fara dubawa daga ciki abubuwan da ya kawo wanda a rike su yana da fa'ida domin hatta a makaranta ga abubuwan da muke biya wa yara abinda za mu shiga shine al-muqada'atul 'amma lil muslimi yankewa ta gama gari ta gaba ɗaya da aka yi da musulmi shine inda za a kai su shi shebu abi dalib a kulle su ba ba siya ba siyarwa tsawon shekara uku to shi za mu tattauna sati mai zuwa sanan za ku gane irin gumurzu da wato wato da irin kokari da wayannan sahabban na Annabi alaihi salatu wassalam suka yi kwarai da gaske kuma sanan za ku gane ba za ka taba jin tausayi da kaunar mai zagin wayannan bayan Allah ba in dai kai mumini ne na kwarai yasa muna cikin tsaka mai wuya Allah ya kawo mu wani yanayi wanda ba dogon bayani zan mai yawa ba cewa daidai wannan lokacin yau muna nawa ga wata muna nawa shida bakwai yaushe watan ya kama na yawwa rana asabar ya kama ba ran da kuka yi hutun gwamnati ba da yawa wasu ai kuskure aka yi na wajen yadawa din nan a ce dan an ce ɗaya ga wata sai wasu suka ɗauka ran da ma aka yi dikiliyarin hutun cewa gobe ɗaya ga wata ai ko rana ko faduwa ba ta ba aka yi kasan gobe ɗaya ga wata kawai gwamnati ta bada hutu ne don katta bayan ran litinin ko amma ba wai don ɗaya ga watan musulunci gobe ba ku fahimta da kyau domin wasu suna cewa wai an rikice ba rikici sarkin musulmi ya yi ba da sanarwa cewa ɗaya ga wata shine asabar kuma ya fi ku gaskiya domin ku ta ishirin da tara ma ba ta cika ba kuka sanar cewa gobe ɗaya ga wata saboda haka kuskure ne ranar lokacin da za a azumci za a tasuwa da ashura ya kama don na ganin wasu a whatsapp yau da sabo sun ta turo min da facebook ana tura cewa wai ran asabar da lahadi ba ranakun ba ne gaskiya yawwa lahadi da litinin ko aka yi kama tara da goma lahadi litinin amma ba a saba da lahadi ba saboda haka wannan shine an sha maimaitawa shekara da shekaru abubuwan da wato za a abubuwan da ake yi a tara da goma kar wasu wanda ba sa karatu su a ruɗe su su ɗauka cewa yawo da ake ta yi da daddare ko da rana da baƙaƙen kaya da wasu tutoci kauna Allah ne da annabinsa in baka sani baka je kai tambaya a gaya ma me ake yi saboda haka babu kyau ba daidai bane abin da aka horar da mu shine ba daidai bane ranar goma ga wata ko shakka babu ranar ne aka kashe sayyidina Husaini kuma wanda suke yawo yanzu suna dukan jikin su suka kashe shi ka je karanta tarihi wanda suke yawo yanzu suna wannan abin wallahi su suka kashe shi mutanen Iraki su suka yada wannan abin da Iran yawanci su ne ayyukan masu yada wannan bakaken akidin to saboda haka su suke yawo kuma su suka kashe shi suka yi mas wato shigo shigo ba zurbi ya zo suka kashe shi kuma suka kashe sai na alim ma su suka kashe shi duk wanda ya karanta tarihi kuma wai yanzu zaka yi yawon cewa ranar bakin ciki kuma idan bakin ciki ne me yasa ba a fitar da rana guda ɗaya a ce to ranar da aka kashe sayyidina ali ita ma a yawo a ce ranar bakin ciki yau mulhauzi ne ko tsakanin sayid na ali da sayid na huzaini waye hu daraja eh eh kan ma ka dauko usman da umar domin ba sa son su to a ɗauko sayyidina ali kansa ai ai sun yarda da shi tsakanin su ya fi daraja sayyidina ali ya fi daraja to yasa kuka mai da ranar da ya mutu ranar wata ibada ba a mai da ta babansa ba wannan adulla aqaliya kenan a hankalce me yasa ba a ko ya fi mahaifinsa daraja a babba ko shakka babu ba sa nuna haka in ya fi shi daraja misali to me yasa shi ba ɗauko tasa ranar an saka ba saboda haka ƙanzan kuroge ne ana zuwa ƙauyuka ana kai musu sabulu da magi da yadin da za su baƙaƙe su shigo birni ran goma ga wata da su dame mu saboda haka in kana da ya uwa a ƙauye ka wayar mata da kai to ba fa addini bane addinin annabi Muhammadu dai na gaske to ba haka ya koyar ba cewa ya azumi ba kuma daidai ba ne yin murna ranar ba ma murna da kashe sai na Hussein ba ma yi ba ma murna sannan kuma ba ma irin wannan bakin cikin da kuke yi muna damuwa da kashe sai na Hussein da sauran duk wanda aka kashe ba shi kadai ba duk wani sahabi kai ba shi ba duk wani bawan Allah ma da aka kashe ba mu ji daɗi ba kuma za mu ji daɗi ba har kiyama ta tashi amma ɗauka abun a matsayin ibada har ka ga duk wanda zai je kalli Nile Sat ranar goma ga watan ka kalla ka kamo tashi al'anwar kai kallo za ga yara jarirai za a rika kaiwa wata shekara da na gani an ajiye wani murguje da rago kawai an yi wa yara kwalkwal sai a rika zira yaran yana tunkuyin su duk sai ya yi musu jina-jina a ka su kuma manyan suna yaga jikinsu a ɗauki wani abu wata bulala da rago wani murtikeken ƙato ya riƙe kawai abubuwa ne masu tsini a jiki za ku biyo layi ya rika tafka muku sannan akwai wani ya tsaya a gefe shi kuma da wata ƴan ƙaramar wato adda ƴan ƙarama haka mai kaifin gaske ka je kayo kwalkwal kayi ko ba kai ba kawai zuro kanka za ka yi sai ɗan kafta ma in ya kafta ma da jini ya fito sai kawai ka ji ana wasu abubuwa shine na gaya wani muna tattauna da shi na ce na rantse da Allah inda zan yi wannan addinin sai in zama mai kaftawa mutane ba za a kaftan ba Allah ba mai kafta ni ma tsaya zan ku rika biyo layi ina kafta muku a ina dalili shi ya tsaya a nan shi ba komai a jikinsa amma sai a yi layi zai kafta ma kaf injini ya fito sai wani ya wuce zai ƙara kafta wani wannan wanda irin addini ne shi ba addinin musulunci ba turo ka aka yi ka zo ya wahal da kai ya jiga ta ka ba lokacin da wani sahabi annabi alaihi salatu wassalam ya tura shi yace gashi nan adiuhu sam'an wa da'atan duk abin da yace ku yi ku yi shi kuma ana zuwa wani ya saba man shi bai walebi ba Allah aka yi ba annabi ba ya da kirare yace duk ku shiga sai wasu suka ce mu shiga an ce mu masa da'a sai wani ya tsaya a gefe ce na rantsi da Allah ba zan shiga ba wutan nan ita muka guje muka tawo musulunci kuma yanzu muka zo mu shiga yace wallahi ba zan shiga ba to sai ya convincing din su kowa ya ki shiga ana zuwa suka ga annabi annabi yace da kun shiga wallahi ba za ku fita ba wanda yace kar ku shiga yayi daidai to yaya addinin da ya zo na musulunci kake so ka fita daga wahala kuma wani ya zo ya taka kuma ka yadda saboda haka ba daidai bane ya kamata mu kula da kyau na cewa ba tsari bane nawasib murna suke su ne nasibawa waɗanda suke gaba da ahlul bait su a ranar da suka kirkiro wasu maganganu ma za ku ga da yawa Allah ya taimake mu dai ana ta karanta hadisai authentic da wanda ba authentic ba amma da an bibiya na cewa ranar goma ga wata ranar suka ciki ne ko to nasiba ne suka fito da shi masu gaba da ahlul bait suka kirkiri magana suka ce annabi ya faɗa sannan za su yi a shafi kan maraya a ranar shi ma su suka kirkire shi Allah sannan za su yi a sa kwalli a ba wa maraya sadaka a yi duk wannan abubuwan su suka kirkiro domin su ranar fati suke an kashe Husaini ba sa san su domin kuma Allah sai ya mu kazalika ja'alnakum ummatan wasaqa mu yan tsaka tsakiya ne ba ma murna da wannan ranar kuma ba za mu bakin ciki ba ma bakin ciki irin wanda wancan suke yi muna damuwa yadda dai za mu damu kamar yadda in an kashe kowane musulmi amma za mu damu damuwa ta gaske saboda wannan jika annabi alaihi salatu wasalam ne amma ba ta nuna hanyar yaga riga ko fasa jiki ko saka wasu kaya ba ta wannan yanayin ba saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau tsari ne wannan na kiristoci kafa da kafa duk wanda ya san mai kiristanci zai ga masu wannan ɗabi'un wallahi na kiristanci ne da yahudawa kafa da kafa wani malami ya yi wani littafi ya ce kamanceceniya tsakanin wayannan mutanen da yahudawa sai da ya ka abubuwa saba'in kowanne in ka ɗauko za ga it's obvious a fili cewa wallahi sun yi mushabaha tashabahat qulubuhum to saboda haka ya kamata a kiyaye idan Allah madaukakin sarki bai sa ka azumci ranar tara ba sai kai goma ba daidai bane da sai sai kai tara kai goma a'a goman ma yafi karfi domin shine annabi ya azumta tara kuma yace idan Allah ya bashi dama zai azumta wannan shine abin da ya kamata a kiyaye kar ku dau wata shubuha jiya bayan mun yi karatu wani ya yi min wata tambaya akai na cewa wani ya jefa min shubuha ya ce masa wai ai wai wannan hadisin fa da kuke cewa annabi ya ce ai ashura bai tabbata ba sai na ce me dalili sai ta ai saboda wai ai annabi ya ce khaliful yahuda ku saba wa yahuda ka ta inda ya kullo kuma sai ce kuma ya za ya koyi da yahudawa sai ce kai kuma me kace sai ce wai ya sa ma kokonto nace ba wani kokonto can da annabi ya gan suna azumin me yace cewa ina anu aula minkum bi musa ko aula minkum bi musa ai annabi Musa ba naku bane namu ne kamar abin da annabi ya nuna musu kenan ba naku bane namu ne saboda haka wannan shine abubuwa akwai shiboyi da dama da suke kawowa kamar yadda ta ba da shawara lastiya in mutum ya zan baya zuwa makaranta ba shi da alaka da karatu in kaga wani yayi post na Facebook ba ruwanka ya je wani abu na shirme babu ruwanka kawai kai in kai likin ka da daya dai in ka yi kwamin ka daɗa yaɗa shi in zagin sama ka yi a kwamin ɗin ka dai yaɗa shi domin duk wani friend ɗin ka je gani ka ga kuma ba daidai ba ne ka yi ifsha'ul fahisha kenan saboda haka ya kamata mu lura da kyau mu ƙara kulawa cewa a wayannan kwanakin shine abin da ake yi tasu'a da aishura ana yin azumi wannan kuma cika-cike da ake da jela tun ta sallah Allah ya gafata wa iyayenmu eh Allah ya musu gafara abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa ina ga sai a kira sallah inda tambaya sai mu yi in babu kuma mu sallah